الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 18 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1438 bayan hirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Ana kawo mutum ne ya tashi daga nawa kuma lokacin juma'a ne zai iya warkon kabura a tsoron wankan na guda biya ka.
To wasu malamai suna ganin cewa wanka biyu waɗanda suke martaba ɗaya ko kuma ɗaya na ƙasa da ɗaya mutum yakan iya jimulce su da niyya ɗaya. misali ga wankan jinin al'ada kuma ga wankan janaba mace ce ce janaba ta same ta kafin ta yi wanka sai jinin al'ada ya zo mata suka ce a nan lokacin da al'ada ta yanke sai ta yi wanka guda da niyyar wankan janaba ne kuma wankan yankewar jinin al'ada haka suka ce idan mutum yana da janaba ga wankan juma'a to yana iya hadawa ya yi wanka guda wannan wanka na janaba ya tsaya masa matsayin wato sai ya hada shi da niyyar wankan juma'a gaba daya amma dai a magana mafi rinjaye kowanne zaune yake da gindin kansa an gane ko kowane wankan zaune yake da gindin kansa wanka biyu mutum zai yi alamai suka ce kamar misali mutum ne ya falka bai yi azahar lokacin la'asar ya yi shin zai hada su gaba ɗaya da niyya ɗaya a madadin azahar da la'asar kaga zai yi azahar in ya gama azahar kai zai ko ya tashi ya yi la'asar suka ce to don haka kowane wanka zaune yake da gindin kansa dole mutum wanka biyu zai yi a magana mafi rinjaye na'am to shi in kamar misali akwai shi a rafida akwai kuma yan shi'a na wancan lokaci na farko wanda su menene shi'ancinsu shine fifita ali akan usman su amma yan shi'a wannan na irin na yau su wannan ana kiransu rafida masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar da umar da aisha da hafsa da sauransu to waɗannan malamai sun kafirtar da su sun kafirtar da su duk wanda yake hukuncin kafirci ya hau kansa cin yankan shi baya halatta sai dai wanda Allah ya toge mana kamar misali ahlul kitabi su ne yahudawa da yan musha ubangiji ta'ala ya halatta mana cin yankansu da nassi na alkur'ani a matsayin kuma cewa su ma kafirai suke darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu bahara wato mun- muna cikin kuma babi wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wanka da hukuncin mai janaba darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na abu sa'id al-khudri allah ya kara masa yadda ke faɗa munzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukum ahada manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya je ma iyalinsa in ma'ara da an yahuda sannan kuma ya yi nihin koma saduwa da iyalin manzon Allah ya ce fal ya tawabba a bai da kuma wudu'an manzon Allah ya ce ya yi arwalla arwalla tsakankanin zuwansa da komawarsa umarni ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sai dai umarnin baya fa'idantar da wajauci an gane ko baya fa'idantar da wajauci saboda arwallar ba arwalla ba ce ba wadda yinta ya zama wajibi kamar yadda in mutum zai yi sallah yin arwalla ke zama wajibi a nan domin a ɗan sauƙaƙa ma'ana abin da yake jikinsa ne na janaba kuma dan saboda wata hikima kamar yadda yake cikin riwaya ta al'iwa ta al'imamul hakim annai sabuli shi ne ya ce zadar hakim alhakim ya dada a riwayar samun za Allah ya ce fa'in na hu an shaɗu lil'aut domin yin arwallar shi ne wato mafi ƙara kuzari da nishaɗi ga komawar shi ne hikimar kenan don haka wannan gaba ita ta nuna arwallar ba dole ba ce idan mutum ya sadu da iyalinsa yana nihin komawa an so ya sa ya yi arwalla hikima game da yin wannan arwalla shine ƙara samun nishaɗi da kuzari ga komawar kamar yadda bayani ya gabata yadda malamai suka faɗa cewa ɗan adam a duk lokacin da maniyi ya fita daga jikinsa to jikin yakan samu rauni karfin jikin yakan ragu babu abin da ke mai da wannan kuzari ga gangan jikinsa da gaugawa sama da hada ruwa ma'ana mutum ya sanya ruwa a jikinsa to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu anshadu lil audi wato domin wato yin arwallar shine mafi ƙara nishadi da kuzari ga komawar a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato shine mustahabbancin yin wannan arwalla kenan ga mai janaba in yana nihin sadu ko masaduwa da iyalinsa to an sunanta masa yayi arwalla an sunanta masa yayi arwalla tsakanin zuwan na farko da komawar kenan wannan hadisi yana da alaka da hukuncin mai janaba kenan kuma sannan wannan shine sai malam yake cewa na ga ashabu sunan shine ce walli arba'a an aisha ta radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an aisha Allah yarda da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan kwana wato da janaba min ghairi an yamassa ma'an aisha take cewa ba tare da wato ya shafa ruwa a jikinsa wannan hadisi malam ya faɗa cewa hadisi ne ma'alul ma'ana yana da illa a takaice amma hadisin ya inganta kamar yadda shaka nasir albani ya inganta hadisin a cikin littafinsa wato wannan adabu safaf hadisin ya inganta kuma baya cin karo da wancan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar ya ce masa ayana mu ahaduna wa huwa junub ya rasulullahi yanzu ɗayan mu idan yana da janaba na halatta ya kwanta yayi barci da janabarsa qala na'am wa ya tawabba'u in sha'a manzo Allah ya ce kwarai amma yayi arwalla in ya so an gane ita kanta yin arwallar in mutum zai kwanta da janaba ba dole bane amma an so idan mutum zai kwanta da janaba ma'ana zai jinkirta wankansa har zuwa lokacin da ya tashi to an so ya yi arwalla kenan a nan aisha da ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya namu wa huwa junubun min gairi an ya masa ma'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci halin yana da janaba ba tare da ya shafa ruwa me take nihi ma'ana ba tare da yayi wanka ba ba tare da yayi wanka ba amma kuma ya nuna mana in mutum zai kwana da janaba to an so ya yi arwalla kamar yadda ya faɗa ma ibn umar allah ya kara musu yadda za mu tashi kenan hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرشه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية ومسحهما بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده wato daga aisha allah ikara mata yadda ke faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izagtasala minar janaba aisha ke faɗa allah ikara mata yadda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fara wankan janaba idan zai yi wankan janaba farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke farawa da shi wato shine wanke hannuwansa shine ta ce yabda fa yaksilu yadayhi manzon Allah yakan fara wanke hannuwansa kafin shigar da su cikin makayi yin haka kuma wajibi ne an gane ko ma'ana wanke hannuwa kafin shigar da su cikin makayi kamar yadda bayani ya gabata musamman lokacin da mutum ya falka daga bacci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa izasta yaqza ahadukum min nawmihi fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha yace fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu aw kama qala za Allah yake cewa idan ɗayanku ya falka daga baccinsa kada ya dirmiya hannuwansa a cikin makayi maza Allah ya ce sai ya wanke hannun tsoro sai ce domin ɗayanku bai san inda hannuwansa suka kwana to don haka kasancewar a nan farkon abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke farawa da shi idan wato zai yi wanka na janaba wato shine yakan karkato makayin ya zubo ruwa ya wanke hannuwansa sau uku shine anan ta ce yabda fa yaksilu ya dai maza Allah ya kan fara ya wanke hannuwansa kenan idan ya wanke hannuwansa thumma yufrigu bi yaminihi ala shimali Aisha ta ce sai ya sanya hannunsa na dama wato a cikin makayin sai ya ɗauko ruwa sai ya zuba shi akan hannunsa na hagu fa yaksilu farjahu sai ya wanke gabansa kenan da hannun dama yake ɗauko ruwa yana zubawa a kan hannun shi na hagun hannun na hagun shi kuma yana goga wato gabansa da duk abin da yake zagayen nan domin gusar da duk abin da yake wato na ƙazanta a kan wannan gaba ne malamai suka ce abin sunna mustahabba ga mai wankan janaba farko shine ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa me yasa saboda wannan muhallin shine ake tsammanin cewa duk wani abu wanda yake na kazanta wato ya taba kamar yadda bayani ya gabata shi mani a magana mafi rinjaye ba najasa bane ba ba najasa ba ne ana wanke shi ne saboda cikar tsauta tare da cewa wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya da malaman hanafiya sun tafi akan cewa maniyi najasa ne to amma magana mafi rinjaye wanda dalilai suka tabbatar da ita cewa maniyi ba najasa ba ne to amma a nan farko abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan ya wanke hannuwansa yakan saka hannunsa na dama a cikin makayin sai ya ɗauko ruwa da hannun na dama yana zubawa akan hannun na hagu yana wanke do abin da yake gabansa yana don haka daga cibiya zuwa gwiwoyi nan ake bukata kenan a farko mutum ya wanke bayan haka aisha ta ce tsumma ya tawabba idan ya gama wanke gabansa wato manzon allah yakan yi arwalla a wata riwaya ta ce tsumma ya tawabba wudu a hulis sala sannan manzon Allah yakan yi arwalla irin arwallarsa ta sallah kenan arwalla cikakka arwalla cikakka karshen ta shine mutum ya wanke kafafuwansa gaba daya kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kun mai tawabba sannan sun yi arwalla kenan arwalla cikakka bayan ya yi arwalla cikakka Aisha ta ce kun ya akuzul ma'a wato sannan sai ya ɗauko ruwa fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'r wato sai ya shigar da yatsotsinsa wato a cikin asalin gashin kansa kenan idan ya ɗauko ruwa wato yakan zuba akan ya murza ya murza yatsotsin sai ya sa su can ƙarƙashin gashin ya murza gashin ko ina gashin ya tashi menene hikima a nan saboda kasancewar idan gashin ya tashi kenan ruwa zai shiga karkashin gashin da sauri shine anan ta ce thumma ya akuzul ma'a aisha ta ce sannan yakan ɗauko ruwa kenan da hannuwansa fa yudkhilu asabi'ahu sai ya shigar da yatsotsinsa fi usuli sha'r wato a cikin asalin wato gashin kansa tare da cewa ɗauko ruwan kamar yadda wasu malamai suka ce yakan ɗauko ruwa ne domin wato jika hannuwansa domin ya jika hannuwansa kenan idan hannuwansa suka samu lema kenan in ya shigar da su karkashin gashin kenan gashin duka zai tashi domin in ya zubo in ya zuba ruwa kamar yadda zai zo kenan ruwa zai shiga karkashin gashin ya haɗa ko ina to amma tare da cewa zahirin wannan riwaya da ya ɗauko ruwan kenan ruwan ya zuba a kai amma sai ya sanya yatsotsin shi wato ya murza asalin gashin kan nasa gaba ɗaya ko ina gashin ya tashi shine ta ce kuma hafana ala ra'asihi talata hafana wato sannan sai ya ciko tafin tafukansa da ruwa ya zuba a kansa ta ce talata hafana wato tafi uku kenan ma'ana yakan ɗauko ruwa da tafukan hannunsa sai ya zuba a kan ya murza ya murza wato sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato so uku me yasa domin ruwa ya haɗa zahirin gashin wato da kuma baɗininsa ma'ana wajen shi da cikinsa gaba ɗaya ruwa ya haɗa ko'ina kenan shine sai ya sanya hannuwansa gaba ɗaya ya ciko tafukan hannunsa sai ya zuba ruwa akan ya murza ya murza sai da ya aikata haka so uku lafazin hafana jam'i ne na hafana idan aka ce hafana wato shine kenan cikin tafin hannu cikin tafin hannu kenan yakan ciko tafin hannunsa da ruwa sannan ya zuba a kan sannan ya murza aisha ta ce sai da ya so uku bayan haka ta ce sun ma'afa ba ala sa'ir jasadi wato sannan sai ya kwarara ruwa akan sauran jikinsa zahirin wannan lafazi yana nuna cewa banda gabbai waɗanda suke na arwalla gabbai na arwalla tun da wanke su ya riga ya gabata kenan sauran bangaren jikinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da ruwa a jikinsa shine ta ce thumma afaba ala sa'iri jasadi sannan sai ya kwara da ruwa akan sauran jikinsa kamar yadda bayani zai zo wato sunna ne gabatar da bangaren dama akan na hagun wato akan a wajen wanke sauran jikin kamar yadda wajen wanke kan ma bangaren dama ake bukatar mutum ya fara wankewa kafin na hagu bayan haka aisha ta ce sun magasalar jilaihi sannan sai ya wanke kafafuwansa wannan hadisi na aisha zahirinsa yana nuna cewa wanke kafafuwan su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne na farko ya yi shi lokacin da ya yi arwalla arwalla cikarka na biyu a ƙarshen wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya koma wanke kafafuwansa me yasa saboda lokacin da mutum yake wanka dukkan wata kazamta wadda take saman jikinsa tana gangarowa ne ta zo wajen kawabuwa kenan a ƙarshe da ya gama wankan sai ya koma wanke kafafuwansa domin duk abin da yake na kazamta ya bushe gaba daya tare da cewa a hadisin maimuna Allah ya kara mata yadda shi ma hadisin yana cikin wato sahihul wannan sahihai bukhari da muslim a hadisin maimuna Allah ya kara mata yadda ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wankan janaba ta ce na kawo ruwa na girke masa farko ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke gabansa da ya wanke gabansa maimuna sai take ce shine anan malam ya zo da shi ya ce wala kuma min hadisi maimuna radiyallahu anha thumma afraga ala farjihi tace manzon Allah bayan ya wanke hannuwansa sannan sai ya tsoma hannunsa na dama a cikin makayin ya ɗauko ruwa yakan zuba wato a gabansa wa gasa da hubi shimalihi sai yake wanke gaban nasa da hannun shi na hagu kina wannan gaba ba ta da bambanci da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda Aisha ta ce thumma yufriqu bi yaminihi ala shimalihi fayaksiru farja sannan yakan zuba ruwa da hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ya wanke gabansa to shine anan tace thumma afraga maimuna tace sannan sai ya zuba ruwa kenan da hannunsa na dama ala farjihi akan gabansa wa gasala hubi shimali ya wanke gaban nasa wato da hannunsa na hagu tace thumma baraba biha al-arda kenan ziyadar da aka samu bayan ya wanke gabansa aisha wanda maimuna ta ce sannan manzan allah sai ya buga hannunsa akan ƙasa ma'ana ya goga shi ne ma'anar daraba manzan allah ya goga hannun shi akan ƙasa me yasa domin duk wani abu wanda yake na yarki yarkin mani wato ya gushi to don haka yin haka sunna ne bayan mutum ya wanke gabansa kenan sai ya goga hannun shi a ƙasa ko abin da yake matsayin haka ya sanya sabulu sai ya wanke hannu ko sabulu ko kuma ya goga hannun shi a ƙasa to amma tare da cewa ban mu a yau ya sha bamban da irin ban su a wancan lokaci domin su ƙasa ce ko tsakuwa galibi kwa ban a yau a shafe ke da siminti wani karo ne kaga gogawa akan ƙasa wannan ba zai gusar da abin da ake buƙatar a gusar kenan me za mu yi amfani da shi a yau shine sabulu kenan bayan mutum ya wanke gabansa sai ya ɗauko sabulu sai ya wanke hannuwansa bayan ya wanke hannunsa ya busar da duk abin da yake na sabulun kenan ya karkata ya wanke hannun sannan kuma sai ya tsoma hannun shi ya ci gaba da wankewar ya ci gaba da wankansa shine anan ta ce thumma daraba biha al-arda sannan sai ya goga hannun nasa akan ƙasa a wata riwaya ta ce fa masaha huma bi turab manzon Allah ya goge hannuwan nashi da ƙasa kenan hikima a nan shine kamar yadda muka faɗa yadda malamai suka ce domin duk wani abu wanda yake na yarki yarkin mani ya bushe wafi akhirhi malam yace a ƙarshen hadisin maimuna tare da cewa a hadisin maimuna bambancin shi da hadisin aisha bayan ya wanke gabansa ya goga hannun akan ƙasa ya wanke mazan allah sai ya yi arwalla arwalla irin ta sallah to bambancinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shafa ruwa akai ya shafa a kunnansa manzon Allah bai wanke kafafuwa ba jinkirtar da wanke kafafuwa me yayi sai ya tsoma hannuwansa cikin makayin ya fito da hannuwan ya murza asalin gashin kanshi ko ina gashin ya tashi sannan ya mai da hannuwansa ya ciko da ruwa ya zuba akan ya murza sai da ya soko sannan ya zuba ruwa a sauran jikin shi gaba ɗaya ya wanke a ƙarshe maimuna ta ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya koma gefe ta ce fun matanaha an makamihi zari ta ce sannan manzan Allah sai ya nisanci wurin da ya yi wankan ya koma gefe fagasalar jilaihi manzan Allah sai ya wanke kawakuwa a hadisin maimuna kenan da ya yi arwalla mazan Allah bai wanke kawaguwa ba sai a ƙarshen wankan sannan ya koma gefe ya wanke kawaguwan wanda wanke kawaguwan shine cikar arwallarsa kuma shine cika maki cikon wato cikon wankan shi shine anan malam yake cewa abu fi akhirhi a ƙarshen hadisin maimuna Allah ya kara mata yadda ta ce kun ma'ataituhu bil mindil ta ce sannan sai na zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato da mishwar an gane ko ma'ana wani ɗan kyalle kenan wanda ake goge-goge shine ake kiran shi mindil domin mishwar ai ba hausa ba ce kenan shine wani ɗan kyalle ta ce na zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi domin ya goge jikinsa ta ce farar da ku manzan Allah sai ya maida yake karba me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai amsa ba malamai suka ce domin shi wankan ibada ne shi kuma duk wani abu wanda yake na ibada ana buƙatar asar ɗin shi a jikin mutum wannan lema kenan ya zamanto ta dan wanzu a jikin mutum don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙi karɓar wannan mishuwar da ta zo masa domin ya goge jikinsa don haka dai a nan ma'ana sabanin sunna ne misali in mutum ya yi wankan janaba ma'ana mutum ya sanya sarbet ya goge jikin shi abinda ake bukata ya bar wannan lemar har ita da kanta ta bushe a jikin shi domin wata ibada ce mai zaman kanta shi ya ta ce farar da hu sai ya mayar da wannan mishiwar din bai karba ba wa fihi a hadisin na maimuna ta ce da bai karba ba wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi manzon Allah sai ya haɗu wato yana ɗan kakkaɓe lemar da hannunsa da hannun shi ya ringa kakkaɓewa amma mishiwar ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amsa ba domin ana buƙatar lemar ta ɗan wanzu a jiki kenan kakkaɓewar da yake domin ya rage lemar ne amma ba don haka kenan abin da zai iya gusar da ita da gaggawa gaba ɗaya shine wato wannan mishiwar to amma da yake ana buƙatar lemar ta dan wanzu a jikin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake karba a takaice kenan wannan hadisi da malam ya zo da shi wato yana nuna mana sifa da kaifiya ta yanda ake wankan janaba kenan don haka abu na farko kamar yadda bayani ya gabata kenan idan mutum ya kawo ruwa ya aje ko ma da famfo ne wanda zai yi famfo mai tsatsafa kenan abu na farko mutum zai wanke hannuwansa so uku idan mutum ya wanke hannuwansa so uku kenan abu na farko da zai yi sai ya wanke gabansa shine kenan daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa duk abin da yake tsakanin nan na kazamta kenan mutum sai ya kokarin gusar da shi ya wanke sannan shi ko wannan wankewa ana buƙatar ya zamanto kenan mutum yana zuba ruwa da hannunsa na dama da hannun shi na hagun kuma yake gogawa ba hannuwa biyu ba za ka sa da dama da hauni a'a hannun hagun shi zai ringa wankewa shi ko hannun dama shi zai ringa zuba ruwa in ma da famfo ne za ka ringa wannan kenan da hannun hagun shi ne ake buƙatar a wanke me yasa saboda shi hannun hagun shi ake gabatarwa akan duk wani abu wanda yake na kazamta kamar yadda hannun dama shi ake gabatarwa akan duk wani abu wanda yake mai karanci don haka a nan kenan maimuna da aisha allah ya kara musu yadda suka nuna mana cewa da hannun dama ne yake zuba ruwa sannan da hannun hagun kuma yake wankewa to bayan mutum ya wanke gabansa abu na gaba kenan in ban daki ne wanda ke akwai ƙasa mutum yakan iya murza hannuwan shi wato da ƙasa domin ya gusar da dukkan wani yanki da duk wata dauda kenan da ta ratayu da hannun in kuma da sabulu a kusa to ya tsaya matsayin kasar sai ya sanya sabulu ya wanke bayan ya wanke ya ɗarwaye wannan kumfa ta gushe kenan sannan sai ya mai da hannun shi kenan ya ci gaba da wankansa sannan abu na gaba wato shine kenan bayan mutum ya wanke gabansa zai yi arwalla arwalla wadda take cikakka kenan kamar yadda ya zo a hadisin aisha hatta da kafafuwansa zai wanke gaba daya ko kuma ya yi sifar hadisin maimuna kenan sai ya jinkirta wanke kafafuwan sai a ƙarshen wankansa sai ya koma gefe sai ya wanke wato kafafuwa sannan bayan mutum ya yi wannan arwalla kenan sannan menene zai biyo baya wato shine mutum zai tsoma hannuwansa a cikin makayin idan suka jika kenan zai ɗauko hannuwansa ya sa ya murza asalin gashin kanshi gaba ɗaya bayan ya murza asalin gashinsa gaba ɗaya sannan mutum sai ya mai da tafukan hannunsa sannan sai ya ciko ruwa sai ya zuba a kan shi yana gogawa yana murzawa sai ya yi so uku kinan gaba ɗaya sai ya sanya ruwa ya haɗa gashin nashi zahirinsa da baɗinsa don haka hikima kinan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a farko bayan ya yi arwallar da ya tsoma hannuwansa ya ɗauko ruwa sai ya murza gashin kan gaba ɗaya ko ina ya tashi sannan kuma ya ɗauko ruwa ya zuba ya murza ya murza sai da ya so uku sannan abu na gaba wajen wanke kan kenan mutum zai fara da bangaren dama kafin na hagu domin hadisin aisha allah ikara mata yadda na cikin sahihul bukhari aisha ta ce fa aka zabi kaffihi sai ya ɗauko ruwa da tafin hannunsa fa bada abi shi kirasi la'iman ta ce sai ya fara wanke bangaren kansa na dama sun mal'aisar sannan ta ce sannan sai na hagu faƙada bihi ma ala ra'asi ta ce maza Allah sai ya yi haka a kan shi ma'ana ya murza ya murza ya murza yana ɗauko ruwa yana zubawa kenan wajen wanke kai kenan mutum zai gabatar da ɓangaren dama wato akan ɓangaren hagu kamar yadda kuma aisha Allah ya ƙara mata yadda hadisi na cikin sahihul bukhari take cewa kunna idza asabat ihdana janaba tace mun kasance idan janaba ta samu ɗayar mu akhazat bi yadayha salatan fawqa ra'siha takan ɗauko ruwa da hannuwanta gaba ɗaya wato ta ringa zubawa a kanta sai ta yi so uku thumma ta'khudhu bi yadiha ala shikkiha al-ayman sannan sai ta kama bangaren kanta na dama ta wanke ta murza ta murza wa bi yadiha al-ukhra ala shikkiha al-aysar sannan kuma sai ta ɗauka da hannun guda sannan kuma bangaren kanta wanda yake na hagu shi ma ta murza ta murza kenan bangaren dama ake fara murzawa sannan kuma sannan sai a wanke kuma bangaren hagu kenan wajen wanke kai shi kan shi ana gabatar da dama akan hagu sannan kenan abu na gaba shine jinkirta wanke kawahuwa in an ɗauki cewa hadisin aisha allah ikara mata yadda ya maimaita wanke kawahuwa sau biyu a arwallarsa cikakka da ya wanke kawahuwan sannan a ƙarshen wankan kuma ya koma wanke kawahuwa domin cikar wato tsarki ko kuma a hadisin maimuna kenan sai ya jinkirta wanke kawahuwan sai a ƙarshen wankan bazan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya wanke kawahuwan nasa kenan don haka a nan wani lokaci mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sifar kenan yadda hadisin Aisha yake kenan maza Allah yakan gabatar da wanke kawafu kenan so ɗaya a arwalla wadda take cikakka wani lokaci sai ya jinkirta wanke kawafun sai a ƙarshen wankan ya koma gefe ya wanke su kamar yadda ita maimuna Allah ya ƙara mata yadda ta rawaito sannan haka wajen wanke bangaren wannan sauran jiki gaba ɗaya to shi ma ana gabatar da dama akan akan hagu dalili akan haka shine hadisin da ke cikin sahihain hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibu hatta yammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli Aisha take cewa farawa da dama ko kuma mu ce damantarwa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen sanya takalmansa idan zai sanya takalma yakan fara sa kafar dama kafin ta hagu wajen fitar da takalmi kuma zan Allah yakan fitar da kafar hagu a farko kafin ta dama kamar yadda hadisi ne sahihi akan haka sannan sai ta ce wata rajulihi wato da caje kansa idan zai sarce kai yakan fara sarce bangaren dama kafin na hagu sannan sai ta ce wa duhurihi da tsarkinsa sarkinsa a nan ya haɗa arwalla da wanka za Allah yakan fara wanke dama wato kafin wato hagu sai ta ce wa fi sha'anihi kulli hakanan cikin lamarinsa gaba daya farawa da dama na kayatar da shi to wannan hadisi shine dalilin da malamai suka ce lokacin da mutum zai zuba ruwa ya wanke sauran jikinsa kenan bangaren dama mutum yake fara wankewa kafin na hagu yin haka sunna ne sannan bayan haka kenan mutum sai ya ƙara zuba ruwa kuma a sauran jikin shi gaba ɗaya ya zamanto ko ina ruwa ya haɗa kenan bayan ya wanke dama ya wanke hagu sannan sai ya zuba ruwa a sauran jikin domin ruwa ya haɗa ko ina idan mutum ya yi irin wannan wanka to ba maganar in ya fito zai yi sallah cewa ya sake wata harwalla kamar yadda aisha allah in kara mata yadda take faɗa hadisi na cikin sunani abi dawud da sunanin tirmidhi hadisi ne ingantacce take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatawadda'u ba'da al-ghusl min al-janaba ta ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama baya yin arwalla bayan ya yi wankan janaba manzon Allah yakan fita ya je yi sallah kamar yadda a wata riwaya take cewa kana rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya tasilu wa yusallin raka'ataini wa salatar gada wala arahu yuhdisu wudu'an ba'da al-ghusl tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi wankan janaba manzan Allah sai ya sallaci raka'atul fajr sannan manzan Allah ya je ya sallar asuba ta ce ba na ganin yana sake wata arwalla bayan wannan wanka ne kira in dai mutum ya yi wankan akan wannan sifa to ba maganar sake arwalla idan ka fito kawai sallah za ka yi a takaice wannan dai shine sifar wanka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sifar wanka wanda yake na janaba kuma kamar yadda bayani ya gabata wanka na ibada da wanda yake na wajibi da wanda ba na wajibi ba gaba ɗayansu sifarsu da kaifiyarsu ɗaya ce iya abin da yake bambanta su niyya kaga waɗannan hadisai mai suke nuna mana sifar wankan janaba to yanda mutum zai yi wannan wankan janaba haka zai yi wankan juma'a haka zai yi wankan idi haka zai yi wanka na ɗaukan harami haka in mamaci ne za a wanke irin wannan wanka za a masa haka mace in jinin al'ada ya yanke mata irin wannan wanka za ta yi in jinin biki ne ma yanke irin wannan wanka za ta yi dukkan wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne iya abin da yake bambanta su kawai shine niyya sannan wannan yana daga cikin kamar yadda malamai suka faɗa hikima wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala game da halitta ma manzansa wato yawaita mata saboda mata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su suka rawaito ma al'umma karantarwa ta addini abubuwan da yake gudana a cikin gida kuma su da yawa wata ta rawaito abinda wata bata rawaito ba kaga a nan hadisin aisha daban hadisin maimuna daban kowace abinda ta gani ne da idanta ta rawaito ma al'umma cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaza to wannan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya halatta masa yin sama da mace hudu ba dan komai ba yana daga cikin hikimomin shine kenan a rawaito ma al'umma dukkan wasu abubuwa na ibada waɗanda suke gudana game da manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin gida وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفا أنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات رواه مسلم wato daga ummu salama Allah in kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa inni mar'atun ashuddu sha'ara ra'si ta ce ya rasulullahi ni mace ce ce wadda nakan tsananta wato kitsan gashin kaina kamar yadda yake cikin wata riwaya take cewa inni mar'atun ashuddu zafura ra'asi ta ce ya rasulallahi ni mace ce ce wadda nakan tsananta ma'ana kitsan gashin kaina ma'ana takan kame shi da kyau ta ce masa a fa an kudu huli gusulin janaba ta ce ya rasulallahi zan kunce kitso na domin wankan janaba a wata riwaya ta ce a fa an kudu huli gusulin janabati wal haiba shin wai zan warware zan kunce kitso na domin wankan janaba da wankan al'ada falala maza Allah ya ce a'a innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasaya manzo Allah ya ce aina wadatar da ke wato da zaki ci ko tafukanki da ruwa ki zuba a kanki wato so uku an gane ko shine yace an tahsi yake cewa innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayat manzo Allah ya ce yana wadatar ki ma'ana da zaki ci ko tafukanki da ruwa wato ki zuba a kanki so uku kaga wannan riwaya tana nuna cewa da tafuka gaba ɗaya mutum yake cikowa da ruwa sannan ya zuba a kan shi ya murza kamar yadda hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa ɗayar mu ta kasance idan janaba ya same ta wato takan ciko hannuwanta da ruwa ta zuba a kai ta wanke ɓangaren dama da ɓangaren hagun sai ta yi so uku tare da cewa wannan hadisi wato yana nuna warware kitsan wato ba dole ba ne ba kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka illa kasancewar akwai inda suka yi saɓani akwai kuma inda ba a saba ba inda wato malamai ba su saba ba illa kawai riwaya daga ibnu umar da ibrahim ibn yazid annakai su suna ganin cewa mace mai janaba wankan janaba ma idan mace za ta yi sai ta warware kisanta amma jumhurin malamai gaba ɗin sun tafi akan cewa a wankan janaba ba maganar mace ta kunce kisanta in dai wankan janaba ne ba maganar kunce kitso ibn umar ne da ibrahim ibn yazid annaka'i su kaɗai ne suke ganin cewa a wankan janaba ma sai ta warware kisanta shi ko wannan lafazi na wal haida kamar yadda malamai suka faɗa wannan lafazi ne wanda yake sha babu shi a cikin hadisi an gane ko bai inganta ba na kara wannan walhaida a cikin hadisin iya abin da yake afa an qubuhu li gusilil janaba don haka malam yace wa fi riwayatin walhaiba to wannan riwaya riwaya ce shazza iya abin da ya tabbata shine afa an qubuhu li gusilil janaba shin na warware kitso na domin wankan janaba manzo Allah yace mata a'a ai ba za ki warware ba innama ya kafi ki san da cewa kadai na wadatar da ke an ta hafiya alara suke salata hasaya ki ci ko tafukan ki da han da ruwa ki zuba akan ki manzon Allah ya ce so uku ki burza ya wadatar da ki ba sai kin warware ki san to dan haka game da warware kitsan kenan in a wankan janaba ne wannan ba mustahabi ba ne ba ba a ma su ba cewa mace sai ta kunce kitsanta ba ma mustahabi ba ne ba ma sunna ba ne mustahabba a wankan janaba ta kunce kitsa kawai in ta ɗauko ta ciko ruwa da tafukanta ta zuba a kan to wannan ya wadatar da ita to amma a wanka wanda yake na jinin al'ada da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi kamar yadda hadisin aisha allah ya kara mata yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita a lokacin da aka zo wato makka hajjinsa ta ban kwana aisha Allah ya kara mata yadda kafin a shigo birnin makka an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarri jinin al'ada sai ya zo ma aisha Allah ya kara mata yadda sai ta fashe da kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo gunta sai ya ga tana kuka sai yake cewa me ya faru ya aisha maza Allah ya ce mai yiwuwa dai kin yi jinin al'ada ta ce kwarai mai yiwuwa jinin al'ada ne ya zo miki aisha ta ce kwarai shi ne ya zo mu maza Allah ya ce ki ɗau hakuri abu ne wanda Allah ya hukunta ga 'ya'ya mata daga cikin 'ya'yan adam maza Allah ya ce ifa'ali ma ya fa'aluhul hajj ma'ana aikata duk abin da mai hajji yake aikatawa manzo Allah ya ce gaira Allah ta dufi bil baiti hatta ta duhuri manzo Allah ya ce dawafi ne ba za ki ba sai kin samu tsarki to wannan jini da ya zo ma Aisha Allah ya kara mata yadda har aka zo rana arafa jini bai tsaya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka wato ran biyar ga watan zulhijja aka wayi gari shida ga wata bakwai ga wata ran takwas ga wata aka fita mina tara ga wata aka je arafa a ran nan ma jini bai tsaya ma aisha Allah ya kara mata yadda ta ce sai na kai kuka na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da ni da i umrataki waccan umra da kika ɗauko manzon Allah ya ce barta kinan ki rikida niyyar ki mai da kaga inda kafin a je arafa jini ya yanke mata to za ta je ta yi dawafi ta gama umra kai tsaye kuma sannan sai ta yi niyyar haji kenan ta yi tamattu'i maza Allah sai ce mata da i umrataki ma'ana bari wannan umra ta ki kenan ki rikida niyyar ki maida ta haji sai maza Allah ya ce wan qudi ra'asaki ma'ana kunci kitsan kanki wamta shidi maza Allah ya ce ki caje kan wa ahilli bi hajji maza Allah ya ce ki dauka kamriya da haji kawai to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Aisha cewa ta warware kitsan kanta kuma ta sarce ka domin wannan wanka na jinin al'ada da za ta yi kuma a nan malamai suka ce umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata kamar yadda al-hafiz ibn hajar a cikin littafin safatul bari yake cewa wa zahirul hadisi al-wujub zahirin wannan hadisi na nuna wajabcin kunce kitso a lokacin da mace za ta yi wankan jinin al'ada sai ce wabihi qala hasan wa tawus fil ha'id duna junub da wannan fada wato al-hasan ibn abi al-hasan al-basri da tawus shine kaisan al-yamani suka tafi akan cewa wajibi ne mace in za ta yi wankan jinin al'ada ta kunce kanta amma banda wankan janaba sai malam yace wabihi qala ahmad al'imamu ahmad shi ma haka ya faɗa in dai wankan jinin al'ada ne to wajibi ne to don haka da yawa daga cikin malamai irin su ibn al-qayyim da sauran malamai sun tafi akan cewa wankan jinin al'ada wajibi ne mace ta kunce kitsanta amma in na janaba ne to wannan ba a wajabta mata ba ba a ma su ba cewa ta kunce kitsan in ta kunce wannan ba laifi bane amma kar ta kunce ta ce ta yi sunna in ta yi ba laifi bane ba don haka kenan a takaice kuma haka akwai hadisi na asma bintu shakl hadisin asma bintu shakl wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo ta yi masa tambaya game da wanka na jinin al'ada maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata ga yanda za ta yi ta dai kasa fahimta Aisha Allah ya kara mata yadda ta ja ta gefe take nuna mata cewa ga abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne lokacin da yake ce mata ta samu auduga ta sa menene ta wanke gabanta sai ta gusar da jinin gaba ɗaya da sauransu ta kasa fahimta maza Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha da lokacin da ya mata bayani sana Aisha sai ta ja ta gefe ta ce mata kin ji abin da yake nufi da wanka to a wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa ta kai matuƙa ta kai gaya wato a wajen wanke kanta shine malamai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa warware kitso wajibi ne ga mace mai jinin al'ada kenan lokacin da jinin ya yanke in za ta yi wanka dole ne sai ta wuri kizanta to haka sai ka hada da wankan biki domin shi ma biki hukuncin shi ɗaya da al'ada menene hikima a nan da aka wajabta cewa mai jinin al'ada in za ta yi wanka lokacin da jini ya yanke sai ta wurware kitsanta banda janaba malamai suka ce domin ita janaba abu ce wadda tana maimaituwa abu ce wadda take maimaituwa abu ne na yau da gobe wani bin a yini sai a samu ma sama da su daya to kaga a ce duk janaba in ta same ta sai ta warware kitso akwai wahalta akwai tsanani a cikin shi shi kuma musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki da rangwame to don haka ita kuma al'ada a wata fa ne take maimaituwa so ɗaya ne a wata da haka su jimhurin malamai sun tafi akan cewa ita mai al'ada kunce kitsan suna ce mustahabba an so ba dole ba ne ba cewa suka yi kunce kitsan mustahabi ne ba wajibi ba ne amma a magana mafi rinjaye wajibi ne kamar yadda wannan hadisi na aisha allah ya kara mata yadda ya tabbatar da hadisin wato asma bintu shakar shi hadisin da malamai suka kafa hujja da shi wancan hadisi na ummu salama da aka samu riwayar cewa afa an quru ra'asi lil janabati wal haida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a to kasancewar lafazin al haida kin bai inganta ba wannan riwaya bata tabbata ba kenan da yace wa fi riwayatin wal haida kenan wannan bai tabbata ba inda ya tabbata kenan da a wankan al'ada ma ba dole bane an so ne وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أهل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة wato daga Aisha Allah ya kara mata yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu masjida manzo Allah ya ce ni ba na halatta wato zama a cikin masallaci li ha'idin ga mai al'ada wala junubi ko mai janaba ya ce ni ba na halatta masa ya shiga masallaci ya zauna ko ya kwanta mai jinin al'ada ko kuma wato mai janaba al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi ibn kuzaima ya inganta shi sai dai a takaice hadisin bai inganta ba hadisi ne bai yi domin a cikin sanadinsa akwai wani marwaici aflat ibn khalifa marwaici ne wanda yake majhulul hal don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya rauna da wannan hadisi bai inganta ba tare da cewa duk dalilan da aka zo da su wanda suke nuna cewa mai janaba ko mai al'ada ba sa baya halatta su zauna a cikin masallaci dalilan duka ba su inganta bai wancinsu wasu sun inganta amma babu wajhu dilala a cikinsu don haka kenan karin bayani akan wannan mas'ala kenan insha Allah shi zai zo a darasi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha annaha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد بن hibban wataltake aidina daga aisha allah ya kara mata yadda ke faɗa take cewa kuntu abtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahi ta ce ni da manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka a cikin makayi guda takhtalifu aidina fihi tace hannayenmu sukan saba a cikin makayin kenan yana shigar da hannun yana fitar da hannun shi ni ina shigar da nawa ko ni ina fitar da nawa shi yana shigar da nashi shine ma'anar takhtalifu aidina fihi hannuwanmu suna sabawa a cikin makayin tace minal janaba kuma wanka wanda yake da janaba tace ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka na janaba a cikin makayi guda takhtalifu aidina fihi hannuwanmu na sabawa a cikin makayin wani na shigar da hannunsa wani na fitar da nashi ibn hibban a riwayarsa shi ya dada wata da take aidina aisha take cewa hannuwanmu ma'ana wani lokaci sukan hade ma'ana shi ya shigar da hannuwansa ni na shigar da nawa an gane ko kenan sabanin takhtalifu aidina wani lokaci hannuwansu saba wani lokaci kuma hannuwansu shiga tare shine tace wa taltaki aidina ma'ana hannuwanmu wato na haduwa a cikin makayin mala ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana wajabcin wankan janaba ga namiji da mace kamar yadda bayani ya gabata kamar yadda anan Aisha tace ni da shi ne muke wankan janaba sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa wato halaccin ma'aurata kowane ɗaya daga cikinsu ya ga al'aurar ɗan uwansa tsakanin miji da mata kamar yadda hadisi ne ingantacce wani sahabi ya ce ya rasulallahi al'aurar mu mecece za mu kiyaye mine ne za mu bayyana maza Allah ya ce ihfaz aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminuka maza Allah ya ce masa ka kiyaye al'aurarka kar wani ya gani sai dai matarka ya ce ko kuma abin da damarka ta mallaka shine anan ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce mukan yi wanka na janaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makayi guda hannayenmu na sabawa wani na shigar da hannunsa wani na fitarwa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin kankanta ruwa wato na wanka saboda a nan a cikin makayi ɗaya ne aisha da ita da manzon allah sallallahu alaihi wasallama suke kuma wanda hadisi ya gabata wanka na janaba manzon allah yakan yi shi da sa'i guda shine mudu hudu zuwa mudu biyar iya abinda manzon Allah yake wanka da shi kenan shine kamar yadda muka yi bayani duka ruwan bai wuce litir uku da ya- wannan ba da sulus bai wuce litir uku da yanka ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka da shi wankan janaba da shi kenan don haka wannan hadisi yana nuna mana kankanta ruwa domin da shi da ita a cikin makayi guda ne wato suke yi kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan kasancewar namiji da mace da suke yin wanka a lokaci guda wannan baya tasiri game da tsarkin ruwa kamar yadda hadisi ya gabata hadisin da yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila rajulu bi fadli mar'a aw mar'a bi fadli rajul wal yaktarifa jami'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin namiji yayi wanka da sauran mace ko mace ta yi wanka da sauran namiji manzon Allah yace sai dai su kamfata baki daya wannan hani hani ne wanda yake na tsarkakewa ba na haramci ba an gane ko iya abin da aka so ya zamanto in saura ne da mace ta raga to in dai da hali mutum ya samu ruwa wanda yake na musamman haka ita ma kenan in saura ne kenan ta samu na musamman tare da cewa ya halatta mutum ya yi wanka da sauran mace ko ita mace ta yi wanka da sauran namiji kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sauran maimuna Allah ya kara mata yadda kenan a nan abinda muke so mu gane in ma wato kowa ya ɗau ruwa nashi na musamman ya yi wannan shine asali in kenan ruwa ɗaya ne in ma a yi tare kamar yadda a nan shi da aisha Allah ya kara mata yadda suka yi a mataki na uku kenan in wani ya raga to wannan ya halatta kuma wani daga cikin su ya zo yayi in ma ita macen ta yi ta raga ko kuma shi namijin yayi ya raga kamar yadda wancan hadisi ya tabbatar da haka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقل بشرا وانقل بشرا رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نهو وفيه راو مجهول wato daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tahata kulli sha'aratin janaba manzan Allah ya ce lalle karkashin kowane gashi manzan Allah ya ce akwai janaba faksilu shara manzan Allah ya ce ku yi kokari ku wanke gashin ku gaba daya domin karkashin kowane gashi akwai janaba manzan Allah sai ya ce wankul bashar ma'ana ku wanke wato fatar jiki idan aka ce albashara wato ita ce fata ta dan adam duk fatar da take a bayyane wadda babu gashi da ya lullube ta ita ce ake kiranta albashara don haka kenan dan adam ake ce masa albashar me yasa saboda fatar jikin shi a bayyana take babu wani gashi da yake rufe ta sabani kamar fata ta dabobi da sauransu domin akwai gashin da yake rufe ta shine yace wankul bashar ma'ana ku tsaftace fatar jikinku ku wanke ta da kyau al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi suka rawaito wannan hadisi sun raunana shi a takaice hadisin hadisi ne za'ifi kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin littafinsa za'ifu ne maja na ga ahmad daga aisha allah ya kara mata yadda kwatancin wannan hadisi a cikin sanadin shi akwai marwaici wanda yake mashhur don haka dai a takaice hadisin bai inganta ba gane ko hadisi ne da'ifi na cewa karkashin kowane gashi akwai janaba illa kasancewar an nuna mana yadda ake wanke gashin kai shine mutum ya sanya hannuwa ya murza sannan ya ciko hannuwansa da ruwa yana zubawa yana wankewa sai ya yi su uku nan muka zo karshen babin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك